fasike kamar ruwan sama wuraren da ba a taba wannan zama ba wurare da dama ga shi na ana kira ta zuwa yi wannan zama na munasabar maulidi nabi sallallahu alaihi wa sallam to alhamdulillah wannan abin yana ci gaba da bararaka musamman a wannan ƙasa ta wanda dama suka da ginkari ke hana ci gaba da tarurrukan maulidi kamar yadda aka saba ba kusan kullum ma kowace shekara karuwa yake yi inda ba yi ba za ka ja kira sabo aiki to alhamdulillah dama babu wani abu na na wani yanki ko da ubangiji ya kaddara shi zai zo ya faru abin alheri ya zama ko ba shi da mafi ba shi da masu inkari ko masu musun wannan abin duka haka ne al'adar Allah Bishari yana cewa wani za a rata lahu na sharar fadilati tuyar a ta halaka lisa na hasuli don ubangiji ya so ya bayyana da wata falala wata abin a yi ko a nan da yake ubangiji ke son ya bayyana da shi to sai kaddara masa harshen mai hasada ma'ana sai haɗa shi da mai ruwa wannan abin hasada ita ku hasada ko hasa suna cewa faɗa ga mai rabota ƙarfi in kana yi mutum hasada kan gonarsa to hasada da kake wanda ta zama ta yi wataƙila ko ta ka gonar ta ta ta ta yi ko ta fi ta girma in Allah ya ga dama sai in da girbar amfani da yankin ba yankin abin da ke kike samu a kanta to saboda haka alhamdulillah maulidin annabi sallallahu alaihi wa sallama malamai suka ce wata makaranta ce wadda take koyar da ilimi fannin sannan ba fannin ɗaya ba saboda haka irin abubuwan da za ka ji yana fita a bakin malamai kowannen sa kowanne za ka ji inda ya fuskanci inda maganganun da yake so ya gabatar a wajen wannan taro wani za ka ji ainihin ita siya ta manzo sallallahu alaihi wa sallama zai yi wani bangare ya yi magana a kai a wani tun daga kasancewar manzo sallallahu alaihi sallama wani haske ne daga Allah daga nan ubangiji ya ta jiji ya san shekaru in ji ba iyaka wanda shi kadai ya san waɗannan shekaru ya ta jiji ya su daga ƙarfe haka kawo inda ma aka zo aka halitti sai na adam sai na adam bayansa cikin zuri'arsa inda wannan haske ya jiji ya jiji ya jiji ya jiji har ya zo ga zangonsa na ƙarfi wajen wa'in nan mahaifa na wanzu sallallahu alaihi wasallam sai da abdullahi da sai da amina cikin tuwa wanda Allah ya ba su wannan babbar kyauta wani kuma daga maulidin sai fara wato daga ranar haihuwarsa sai ɗauko nasa tarihi siyar har yanzu ya danganta ta har annabi ya zo matashi har yi je a wuri da kuma har ya kai yauki shekara talatin ya fara zuwa yana yin ibada cikin kogon kira da haka da haka aka saukar masa da wahayi farkon wahayi har zuwa lokacin da kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya kira shi Isra'i da Miraji har zuwa lokacin da aka kawo har Allah subhanahu wa ta'ala yau mace da yi hijira daga maka zuwa madina wannan ma wata gaba ce wani kuma zai faru amma daga zaman da ake yi na madina zuwa dai shi wa fatin manzo ko kuma zuwa wajensu daga cikin kurafawar rashidu irin abubuwan da ya afkuwa irin na siyara a wayan nan lokaci to ita ma siyara da aka ta ɗoro rufe ɗoro har ta zo ya ji an wawa da su mutu da bai a kan sira har ta kawo mu ga yau din da ake ciki to wani kuma zai yi bayani a kan ainihin irin gwagwarmayar da shi manzo ta a farkon da'awa nasa da'awarsa ta kira mutane zuwa addinin musulunci duka dai wayannan fagage ne da ya shafi tsira to waɗansu kuma za a ga za su bayyana mana irin abin da waɗansu abubuwan da ya shafi rayuwarmu kasancewar mu mu musulmi ko da muke raye a wannan ƙasa tamu mai tare albarka ko kuma a'a wani zai kawo tarfiya ne da ta shafe mu mu musulmi bangaren dariƙa dariƙo su baya ko musamman ita dariƙar mu mutum hijiya dariƙar dariƙar shirkin namu rana a matujani radiyallahu ta'ala anhu waɗansu kuma za su magana akan waɗansu irin abubuwa da ya su waɗansu manyan malamai da yake abin da yake da alaƙa jiki da mu a wannan ƙasa to saboda aka annabi sallallahu alaihi wa sallama wani mutum ne wanda Allah ya fi ta shi kan dukkan halittarsa Allah ya zaɓi jinsin ɗan adam kuma ya fi ta shi shi ya zaɓi sai na wa maulana rasulullah sallallahu alaihi wasallama ya zama shi ne shugaban mutane kamar yadda Allah ya aje cewa sai na Adam alaihi salam shi ne uban mutane to shi manzo sallallahu alaihi wa sallama a matsayin sa na da na shugabancin ana sayyidu wa ladi adam wa la fakar shi ne shugaban dan adam duka ba tare da fariya ba to wannan shugabanci da ya bashi Allah ya bashi an zaki sai na adam a kan jinsin halitta Allah ya zaɓi shi a jinsi shi ne halifarsa a wannan duniya in yi ja irin kullar da halifa Allah ya ce zan ajiye halifarsa a nan duniya shi ya ce sai na adam Allah bai sa halifarsa a mala'iku ba su tsarkaka ne ba sa sabon ubangiji makusanta ne a wajen ubangiji amma duk da haka ya Allah subhanahu wata'ala da ya tare zaɓin aji halifa sai ya zaɓa a cikin yan adam saboda haka wannan halifanci yana nan yana tafiya yana tafiya na sai na adam a kan cewa shi halifa ne a bayan ƙasa har wannan abin yana na yana bin jinsin ‘ya'yansa da jikokinsa har ya zuwa ubangiji ya gaji wannan duniya haka ne abin yake tafiya saboda haka ‘yan uwa musulmi annabi sallallahu alaihi wa sallama zaɓaɓɓen zaɓaɓɓu ne zaɓaɓɓe ne a cikin zaɓaɓɓu Allah ya riga ya ciyatar da shi irin hanyar da yake so ya tattara da da wannan isar da wannan manzancin nasa kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya isar da manzancinsa ya rike amana ya yi wa al'umma na fiya Allah ya saka masa da alkhairi bayan sa suwa ya bar mana ya bar mana malamai Hausawa suna cewa malamai magadan annabawa su ne masu gadon annabi ta wajen shiryatar da al'umma zuwa ga shirya to malaman nan su ma su zauna ba gadon gado wayannan in sun kau wayannan su gaje su hakan kuma za Allah ilimi da shari'a ya gadar mana bai gadar da kudi ba imam hukumu na buhari yana cewa cikin abu ya sa warasar ilma wacce ke tattalin mara wurasuhu umar ulama zala ya gatar da ilmi da shari'a ne ba dukiya ba suwaye magadansa amsa shi ne wurasuhu umar ulama ma zala malamai su ne magadanta to sunan malanta kawai ba zai iya baiwa mutum gadon annabi ba ta wannan bangare ta wajen ilimi da shiryatarwa da kuma shari'a sai ya haɗu da aiki malamai ɗin da aka ce su ne al'ulama'ul aminuna malamai wanda suke yin kike kamanta iliminsu da aiki ba ilimi ba aiki ba ga wani shai sufi yana cewa idza lam yakun al ulama al amiluna awliya lillahi fala lillahi awliya fil ard idan ba malamai wanda suke aiki da ilimin su sune waliyai ba ko ba su ne magada annabi da aka ce annabi yake al'ulama wa rasul anbiya to Allah ba yi da waɗansu waliyi a bayan ƙasa inda su wanda suka siffantu da wannan siffa ba su ne waliyan Allah ba kuma su ne magada annabawa wanda suka gaji wannan shiryatarwa da annabawa suke yi ba ko babu so nan sai ilimi ya haɗu da aiki to Allah ta Allah ta mu abin da muka sani ne kokarta kan aiki da abin da muka sani Lukman al-Hakim yana cewa kansa لا تدرك علم ما لا تعلم حتى تعمل بما تعلم kada ka nemi ilimin abin da baka sani ba to ka tayi kokari ka yi aiki da wanda ka sani zai a fitar da ƙara wa kanka lodi lodi ba aiki shi yake wa ɗansa haka saboda haka Allah ya ba mu ilimi kuma Allah ya yadda riwayar da za mu dinga kamanta aiki da shi ne shi ne saboda ka yan uwan musulmi maulidin annabi makaranta ce wadda take karantar da mu abubuwan da babu iyaka sai dai abin da muka ji daga bakin maluma annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya aje masa abubuwan da za na farko mu yi imani da shi shi ne mahaɗin tauhidi kalmatai tauhidi imani da shi shi ne mahaɗin wayannan kalmomi guda biyu na tauhidi in mun ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah bayan imani da shi akwai biyayya wattabi'uhu kawai ne a cikin su akwai wurare jin a cikin alkur'ani da Allah ya yi kira a bi masu kuma bayan bigin a soshi bayan a soshi kuma a yi kwaikwayon aiki da irin abin da shaida ta nuna ana yin kwaikwayon annabi a cikinsa akwai abubuwa da dama da ba za a kwaikwayi annabi a ciki ba domin ana kiransa kususiyatin rasul sallallahu alaihi wasallam abubuwan da annabi shi yake bantu da shi kawai akwai kuma abubuwa ga sunan jirgin waɗanda ake son ubangiji da kansa yake annabi abin kwaikwayo ne za mu kwaikwayonsa a cikin ayyuka na alheri musamman kwaikwayon annabi a cikin makarimul akhlaq nasa kyawawan halayensa ko kyawawan tajojinsa su makarimul akhlaq sunna muke zama mai yafewa wanda ya masa laifi na karɓan hanzarin mai hanzari idan ya kawo annabi mai yawan jure wautar da aka yi masa annabi an yi masa wauta iri-iri wata wautar ta jahilci ne wata wautar kuma ta ƙauyanci ne duk annabi a cikin makarim al-akhlaq nasa yana shayi irin waɗannan abubuwa ne da yake wani zamani ne yanzu da muka shiga shani abin da malamai suke gaya mana na makarim al-akhlaq na annabin nan a gaskiya sai ka ga waɗanda suke kwaikwayon irin waɗannan abubuwa a cikin mutane kaɗan ne ƙwarai da gaske kaɗan ne wani irin zamani ne da ya shigo kowa ta kansa yake yana ɗaya daga cikin makarimul alkalai an tuwujiya man haramaka sai da ka samu wanda ya samu ya yi nasa ya hana ka kuna tare ya samu ya rike na sai hana ka kai in ka samu ka ba shi to wani irin zamani ne yanzu da galibin mutane suka ɗauki wata al'ada na fina kwa kansa ya sani kaɗan ne ya rike to gaskiya kamata mu koma kwaikwayon annabi a cikin wannan annabi shi mai bayarwa ne shi mutum ne na musamman bai damu da ya rasa ba sai dai wa wani to wannan irin zamani da ya zo mana wani kurarren zamani na kowa kansa to wannan abu ba karamin wani kalubale ba ne tana jawo cikar a tafiyar waɗansu al'amura na ‘yan uwantaka da musulunci da abin da ya biyo baya a kan haka to mu koma mu sake karkace irin waɗannan alaƙa ta wanda ya samu ya hana ka in ka samu kai ka bashi sai daga cikin makarin wulakala na annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wanda ya yanki maka to kai ka je ka sadar da shi ma'ana watakila wani amininka ne wani abokinka ko kuma akwai yan uwantaka mata jini tsakanin ku kai da shi ya zo ya yanke maka to kai ka sadar da wannan zumunci wata zura man kada aka ka je ka ziyarci wanda ya yanke maka da zumunci ka sadar da wannan zumunci makarin da aka lati na annabi ko mu sadar da zumunci ɗan uwanmu da yawan sadar da zumunci ne sira ta nuna annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kan ziyarci waɗansu mutane wanda ya fahimci cewa sukan kawo musu ziyara a zamanin ita uwar gidansa sai da hadija rahmatullahi alaihi rahimahullah sukan kai musu ziyara bayan ranta domin sadar da zumuncinta wanda wataƙila in ka duba ta wata fuska a irin wannan zamani da muka tashi sai ga da yawa wani zumunci nasa na kurkusa ma ballanta na zumuncin irin wannan wanda su a gurin hausa suna gani su kamar bayan matarka yan abokanta da sauransu su ci gaba da sadar da zumuncinta a gare su to shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan to saboda haka kun ga wannan wata mubalaga ce a wajen sadar da zumuncin wani wanda aka san ka tare da shi kuma bayan baya nan ake sadar da zumuncin wannan mutumin bayan ka saboda haka yan uwa musulmi ya sa wa'ina abubuwa annabi ne yawan kyauta ne annabi jari ne duka wa'ina yana ɗaya daga cikin halayen annabi wanda irin zama irin wannan na zaman munasabar maulidi ya kamata mu dinga tunasar da junanmu ko mu dinga yin kokari mu yi aiki da waɗansu daga cikin irin waɗannan kyawawan halaye na annabi sallallahu alaihi wa sallam ba za mu tsawaita waɗansu abubuwa ba saboda watakila ba mu san akwai manyan malamai waɗanda watakila wani su zai so a baki lokaci kuma gashi rana tafiya take da ɗari ko ba mu san ƙarfe nawa ne za ta to tara na ne so a sama masha Allah zan ta kai ta anan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fatin ma mulikatin ma sawa ma suratul haqq والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين
الحمد لله Allah ya saka wa jagoran mu a cikin Allah da alkhairi shi malam Muhammad mun ji kenan mutum irin gwaragwaran bayanai da yana da zan hankali